بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكمل الكمل قائبة صلى الله عليه وآله وسلم أتم المخلوقات خلقا وخلقا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتقل أتكياء بدءا وأودة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعبد العباد عبادة إلى الله إنسا وجبنا وملكا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أستكي وأبلج وأوتهي وأنجحي وأبيني وأجرحي من يمشي على الأرض لهجة نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا وشفيع صدورنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu ‘yan uwa jama'ar musulmi bil'akasil akasi ku da Allah ya ƙaddara muke tare da ku a wannan zawiya tamu mai alkhairi mai albarka a wannan la'asariyar da kuma ku mutanenmu wadda muke mu'amalantar juna mu da ku tsakanin kafafen watsa labarai kamar da kullum muke faɗa wani sai azumin ya je goman ƙarshe ne ma tukuna wannan abin da muke faɗan zai je gare shi ya fara saurara kuma dama tasararul khairi khairo to muna faɗa kullum cewa ƙarfe shida na safe zuwa bakwai muna mu'amalantar ku ta hanyar gidan rediyo albarka bauchi sannan kuma kowace karfe shida da rabi ta magariba zuwa karfe bakwai muna tare da ku ta tsarin gidan rediyo brc bauchi bangaren fm da kuma mutanenmu na social media dukanku kowa da sunan shi da darajojin da Allah ya ma kowa na haɗa mu cikin gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a yau muna la'asariyar litinin ce kuma la'asariya ta goma sha biyu tun da muka faro ramadanan bana kuma ma iya ce la'asariya ta biyu a goman tsakiya kuma yau ɗin kenan a cikin sulusul ausar yau mun ɗauki kwana biyu saura takwas a sulusul asiri ko saura goma ko saura tara haisu ma kaddarahu Allahu yadda Allah Ubangiji ya kaddara watan za ta tsare to biyu dai ga watan biyu ga goma tsakiya a watan tara musulunci goma sha biyu kuma ga ji ramadanan gaba ɗaya hijira shekara dubu da ɗari hudu da shekara arba'in da hudu mun dawo za mu ɗora daga yadda jiya Allah ya kaddara muka tsaya cikin wannan aiki mai wahala mai hatsari idan ba a dace ba muna wa Allah kankan da kai Allah ya samu cikin wadda za su dace.
Amin.
Kuma Allah ya sa tsanin tsiranmu ne cikin wannan abin da muke yi.
Amin.
Jiya mai mana karatu Allah ramma malam Abubakar Muhammadu Amin ya karanta mana aya ta ɗari da arba'in da bakwai kuma mun fassara gwargwadon yadda Allah ya ƙaddara yanzu kuma zai karanta mana aya ta ɗari da arba'in da takwas bi kuwatin lahi wa haulihi mu fassara gwargwadon yadda Allah ya ba mu iko fatahu mullahu bismillah karama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين Allahu akbar walillahi alhamdu wancan muminai da ubangiji Allah ya musu kirari a ayar da jiya muka fito to bayan kirarin da ya musu jiyar wadda muka karanta sun nemi Allah ya gafarta zunubansu sannan kuma sun nemi ubangiji Allah ya yafe musu yadda suka yi jinkiri da yadda suka yi sai'i da yadda suka yi gaugawa a wajen da ba wajen gaugawan ba to duka dai abinda Allah ubangiji ya kaddara musu kenan kuma ya kar ya aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma suka ce suna roƙo Allah ya tabbatar musu da dugadugansu kada su juya wa addinin musulunci baya wa bi ma'ana kada su fare su kwaye su bar manzon Allah shi kaɗai a fagen daga kuma suka ce suna neman Allah ya taimake su da nasara akan kafiran da aka fito ake faɗan addini da su to da suka yi wannan sai Allah kuma yake gaya mana sun fadaci abinda suka roƙan nan Allah ya amsa Allah ya yi musu shi yasa yake mana fa'atihumullahu ubangiji Allahu sai ya ba ma wa'innan wa'innan mu'minan sai ya ba su sawabar duniya sai ya ba su kankanuwar lada wadda mai addini mai jihadi yake fara so ya samu a gidan duniya shine ya samu nasara kuma ya samu ɗaukakuwan addinin da yake kira zuwa ga su to Allah sai ya kira wannan din sawaba duniya lada sakayya makusanciya abinda ake nufi da a duniya a balarabiyar yare makusanciya abinda ake nufi da al'afiratu a balarabiyar halshe manisanciya to da yake a nan ne aka fara samar da ɗan adam ya tsinci kansa ita ce garinsa ta kurkusa sai ana kiranta a duniya wancan tafiyan kuma daga duniya sai an yi zango a barzahu daga barzahu kuma mai kwanciya gama kwanciya zuwa ranar busa kafan tashi to daga busa kafan tashi ma dai ba za a kulla masa makoma ba sai an je an tsaya a arsatul qiyamati yadda qur'ani yake fa inna ma hiya zajratun wahida fa idza hum bisahira farfajin rai taron kiyama Allah ya rada ma wajen suna as-sahiratu to shi kuma da yake a duniya ne sai dai da a nade wannan kasan ne za a kimfada sabuwa wadda ba yi wa Allah kazanta kai ba amma dai hisabi a duniya za a yi kenan dan adam ya zanna a duniya sau biyu kenan ya rayu kafin ya rasu a duniya ya mutu sai ya koma barza nan kuma ba duniya bane da aka busa kabo kuma ƙasa ta amayar da mu sai aka mana hisabi kuma a duniya akan wannan farfajiyar sai dai ba kan wannan kazamar ƙasa wadda aka yi ubangiji laifuffuka ba to an ƙare misali to nan ne kuma ɗan adam wanda ya dace Allah samu dace sai ya tafi zuwa gidan ni'ima aljanna kenan Allah samu na ciki ɗan adam wanda bai dace ba sai ya gangara kuma cikin azaba gidan kurkuku kenan Allah ubangiji ya kare to kenan a takaice dai akwai sawaba duniya akwai sawaba lafiya sai Allah suka ya haɗa mana ya mana albishir ya ba mu wa'incan muminan sun samu tawafa duniya aqahum ya ba su sawabud dunya shine ya ba su annasar ya ba su nasara dama sun ce fansurna alal qaumil kafir to Allah ya ba su annasru su ne suka ci nasara ba kafiran ne suka ci nasara ba sannan daga cikin sawabud dunya ya ba su az-zufra ya ba su wato riba riba duk sanda ka ci mutum a yaƙi to a ƙa'ida in ka kamo shi ya zama fursunan yaƙi in ka tsebo dukiyarsa ya zama ganiman yaƙi in dai an yi faɗa in an yi faɗa kayan abokan gaba ya dawo ganima to wa'innan din duka Allah sai yi ma wa'innan masu imani muwafaka suka samu wannan ga nasara ga kuma an kamo makiya sun dawo ribatattu ko mutum a sai da shi ko a yi musaya da shi ko ya fanshi kansa ko a kyautar da shi kun ga aikar tsanki na kiɗa adam ya kawo ɗan adam ya dawo da a iya sai shi za a iya kyauta da shi za a iya musaya da shi za a iya biyan bashi ma da shi tun da shi fursunan yaƙi ya dawo bawa an raba ya zaman tori ba take kenan nasara da ɗaukaka sai ta koma ga mumine Allah ya samu ciki sannan yace wasawa wa husna sawadil akhirati kaga Allah sai ya ƙara kalmar husna da yake ita can ita ce tabbas din sai yake kuma Allah sai ya ba su kyakkyawan sakayyan gidan ƙarshe kyakkyawan sakamako na ina ne na gidan ƙarshe to nan kuma a jumlatance sai a dunkula a ce aljannatu war ridwanu ke eh ga aljanna ga kuma yardan Allah da Allah yake ba za a raba mutum da aljannan ba har abada dan inda zama za a yi kaman kwadago to idan mutum ya gama zaman sa na iya ladan da ya aiki ko sai a kire shi to in wannan ce kuma ɗan adam ba zai samu sa'o'i shida ba aljanna duk abin da ya na ibada Allah biya shi sa'o'i shida ko me mutum ya yi in ya zanna aljanna sa'o'i shida ya gama cin duk abin da ya yi tsakanin wajibai tsakanin mandubai tsakanin tsakanin duka to kenan kaga mutum ba zai ma ko samu tamamul yaumi ba a aljanna an biya shi to ina kuma za a je aljanna kuma ba gidan haya bane balle fito kuɗi ya kawo to amma ridwanullahi sai Allah yake to tun da kayi abin da nake kai ka bar abin da nake kuma da shi abin da na hana kan to shi ne kana ta tuba kana ta damuwa kana dan da ka sani mahaifiya ce annadamatu tawbatu a ranka din wannan dan da ka sani sai sa ne kariya ta na sani ta na faɗi gaskiya komi ma zai faru ya faru to wannan nadama nadama nadama ita kanta ma duba ce kenan yaddan Allah da aqidan cewa har abada ba za ka bar musulunci ka koma kafirci ba to ita wannan ce kuma Allah sai ya sai ne yan aljanna suka zama to hum fiha khaliduna to kenan sai aka musu wannan kisa aka ƙara kalmar husna dan nan duniya hanya ce wucewa za a yi can ne asalin gari Allah ya ba su kyakkyawan sakayyar ƙarshe ita ce aljannatu war ridwan wallahu Allah yuhibbul muhsinina Ubangiji Allah yana son masu kyautatawa, kenan Allah baya son wanda ba sa kyautatawa. Zikirul mahabba a nan da Allah ya faɗa yana son masu kyautatawa don shi ma halinsa ne kyautatawa. Kuma idan musulmi ya karanta musulunci duka sai ya ga yana tafiya ne a matsayin ka kyautata ma wadda ka sani ka kyautata ma wadda ba ka sani ba ka kyautata ma wadda ya nemi ka kyautata mar kama yi kyautata ma wanda bai ma nemi ka kyautata mar ba addini ya ce sai ka zama ma kana kyautatawa ma mai munanta masa don da haka ne manzo ya ci gari alaihi salatu wassalam masu musguna mar masu mar sharri masu matofin da ba shi ya kamata amar ba su ya dinga bi yana canza su da kyawawan hali har suka aka waye gari kuma sun musulunta ga makami a kugu su suna ce mu ga me sabaki kuma da kuma su din ne suke neman makami same shi kuma su fitar da shi da haka sai zama ya canza su da wa khaliqin nasa fi khuluqin hasani to ita ma yanzu wannan ɗabi'ar ita ake mana tallatin da Allah yana son masu yi to Allah yana tallata mana mu zamanto masu kyautatawa in ba ku manta ba nafsin hadisi mansufi sayyidul wara kanzul baraya alaihi salatu wassalam ya ce Allah ya hukunta kyautatawa cikin dukkan komai komai da musulmi zai yi sai da Allah yake kan ya manta bai sa kyautatawa me manzo yake wai za ka tantu idan za ku yi kisa ka duba kisa ana yaki su kafire sukan kama musulmi su rike shi da ƙarfi suna kwakule mar ido suna yankan man leban baki suna sare mar hanci ana kiran wannan musula an jima kuma yadda kake to addini mu sai yace a'a a'a fa idza qataltum fa ahasibul qitl in hali yayi musulmi zai yi kisa a inda Allah ya da ai kisa ana jihadi to kada ya aron mummunan halin da kafare suke yi shi yayi kisan har ɗaya sau wai za zabahatum idan za ku yanka abin yanka ko tsuntsuwa ko mai kafafuwa mai kwabato fa ahsinu sibhata yankan ku tabbatar kun sa ihsani kaman an ce ya jaka da Allah a faɗo wuƙa a maƙogoron wanda za a yanka ta ina ihsani kuma zai bayyana kaman tambaya akai amma da ke shi daga kansa ba wani annabin da zai ce in ji Allah kaza kaza sai zama in yayi magana sai sharhanci maganar sai ce wali yafi da ahadukum safarata ihsani a wajen yanka dabba ko tsuntsuwa shine kowanne yanku ya kaifafa wukan da zai yanka sai ya zamanto ita dabban kafin ta wahala raɗaɗin wuka ya ce ta armaran ta ta ga kyautatawa yasa ba a yanka da dukkan wuka sai an kaifafa shi dan kada ita dabban ka mata azaba biyu azaban za ta rabu da rai kuma azaban ta jima tana karɓan raɗaɗin zafi a'a amma an kai ba fa shike da ka wallahu Allah yuhibbul muhsinin yana son masu kyautatawa muna roƙo Allah ubangiji ya samu a cikin masu kyautatawa jama'ar musulmi jiya dai kamar yau gobe kullum za mu ɗora saƙonin da muke ɗorawa a janibin daraja da matsayin sayyidul wujudi alaihi salatu wassalam wancan karo na gaya mana manyan maluman da Allah ya ƙaddara suka yi ma addinin nan aiki da ilimi da alƙalami da halshi da rashin gajiya sai da aka samu mafiya yawansu maɗaukaka na gaba-gaba a cikinsu sai da Allah ya kaddara da aka aiki kowannensa a gidansu sai Allah ya sa baban ya yi masa suna ya yi wa manzan Allah takwara alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah ya gwada kowane malami a nan kenan babansa yana ƙaunan ɗansa ya yi albarka da albarkan wane Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. muka ce al'imamul Bukhari, malami ne zai ma addini hidima, kuma ya karantar, kuma ya talibobi, kuma ya guji duniya, kuma ya isi Buhari lambar yabo akan akan ya ɗauko sayihul Bukharinsa, ya kawo gidan gwamnati a karanta, shugaban ƙasa da ministoci da gwamnoni su ji hikiman da ya rubuta su ƙaru da yadda ya masunna kitabi kitabi babi babi a ɗauko kuɗi abun duniya a baji yake da ya yi wannan da ya yi wannan da ya yi wannan shi ne bai je musu a ƙauye abin da ya hana shi mutuwa a birni a birni ya ce ya ɗauki littafin addini da ya sha wahala ya bi dare ya bi rana ya tsallake teku ya hau tsauni ya samo ruwayoyi yanzu kawai masu duniya suna zalle a manya-manyan kujeru ya ɗauka ya je a karanta musu su kuma aika bai mali a bashi kuɗi ya ce ba zai yi haka ba ya ce idan shi shugaban ƙasan da gaske ke na sa addini ya zo nan masallacin da karanta mari ba kabbara ba gwamnati ku kira shi ba ba lokal gama ciyaman ba ba ba a zakatin doktor ba shugaban ƙasa a kira a ɗauki duniya a bashi yace ba zai yi ba jakka da yake ga shugaban ƙasa ga abin da buhari ya faɗa yace da a da gaya mar ko ya dauko sunnan nan yazo ya karanta ta nan gaban mu mu kuma mu mar hidima mu karfafa shi mu ba shi abin da zai ci gaba da yin irin aikin ko kuma ya tattara ya nasa ya nasa ya bar inda muke da fadin madabun iko Buhari ya zaɓi ya tattara ya nasa ya nasa ya koma ƙauye Allah gafarta mana ƙauye ƙauye garin fiya ya kare ce mu ma wallahi zuwa mutum mutum ya bar binni wayayye faɗakekke malami amma ya koma ƙauyen da ake ce ma horante horante ƙauye buhari ya gwamnati da ya je gaban masu duniya ya sai da addini a baki duniya lahira ya rasa lada gari ya koma ƙauye ya je ƙauye kowane mako ɗaya sai yana tuna yadda wakilin gwamnati ya zo ya same shi da aka yi mako uku sai ce ya Allah sabuwar makon da zan shigan nan na gane ba abin da zai mantar da ni rainin nan raina addinin nan ka ji abin su buhari a kira malamin zan kafin jin goti raina addini yau mu kuma mu ne muke yawo da envelope eh eh mana tsani mu ga kwamishina kuma wani tsani mu ga wai wani ita ce malanta a ce kuna jin shayi ga gwamna yanzu kai ka zama babban malami ko ana ganin ku a moto tare ko kuma na zuwa gidanka kuna kuskus da shi ita ce to kai malami ta ce take a kana sha da malasan eh yasa na gyara mara wata ne a kara bagan lawo yawa yawa to ko yana shan ruwa a gidansa yawa musulmi a mako na hudu wani daga rufe ya Allah ka ɗau raina na gane in ba raina ka ɗauka ba ba zan daina tuna wancan dini wanda wancan idon gwamnati ya zo gaya mun ba ya Allah ka ɗau raina da ka makon sa hudu kaccen a kurante aka samu Imam Buhari ya ba duniya kafin jin masu sunan ba gafata hijira shekara ɗari biyu da hamsin da shida wannan gawurtaccen bijimin masanin malami ya bar duniya Allah ya ji kansa sunansa Muhammadu sunansa Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Abu Abdullahi Bukhari abun mamaki sunansa Muhammadu kenan shi baban Imam Bukhari bi a Imam Bukhari sai yake ta kwarawa kowa dukkan annabawan da suka wuce sai ya zaɓi bari ya yi tafarawa annabin da babu wani annabi da ya kai ba wani manzo aikake da ya kai sai ke sunan ɗansa Muhammad. Shi kuma Imam Bukhari da ya girma ya yi aure ya samu ɗansa na farko a duniya ya ce sa sunan babansa Ismail sai sa sunan baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi. shi za ake masa alkunya da abu abdullahi kun ga kenan imaminmu na farko imaminmu na biyu al'imamul hakim al'imamul hakim hijiran shekara ɗari hudu da biyar ya bar duniya kun ga buhari ya fi shekara kusan ɗari da hamsin da burbuɗi tukuna hakim ya rasu wato tsakaninsu da rata ke shi ma hakim ɗin sunan shi muhammadu muhammad ne bin abdullahi bin muhammad abu abdullahi musabul kaga shi hakim sunan shi wane sunan annabi muhammadu aka mishi safara baban hakim kuma sunansa abdullahi sunan baban manzon Allah sallama shi kuma abdullahi babansa wato kakan hakim din muhammadu to shi ma din hakim da ya samu dan farko sai ya sa masa sunan baban manzon Allah da sunan ɗansa sunan ɗan al-imamul bukhari ana kiran Bukhari Abu Abdullahi ana kiran Hakim Abu Abdullahi ban sani ba ko kun fahimta me suke nema a cikin sunan baban manzon Allah ne ya tabbata kenan maluman sunna na duniya sun yadda baban manzon Allah mutumin kirki Daka wanda ji ya zo yace zai koya masa addini yace masa kuma a matsayin jaman tafiya ahlus sunna yake kuma ka ji ya ebi Abdullahi da Amina ya kai su azaba to ka ja sallayan ka gafa ta malan ka tafi wallahi ba gun annabi zai kai ka ba wallahi ko mahaukaci da ka sani ya shekara arba'in a hauka in kana so ka san jiya haukan ta karu bayan wadda ka sani ka je ka same shi kamar kyauta ma ka fita kuɗi ka bashi yana ta dariya wannan dunnawa ai ina wuce ana ina tausayin ka tun ba an naga ruwa ina surfan ka ba Allah ya baka lafiya to na gode ya kace amma kana da magana ɗaya ba kace ban sani ba ko an taba ma tarihi nace zan gaya maka baban ka dan utan to ashe haukan ashe da bige da dare za ta malam wasu kilo kilo na haukan sun karu kai ne za ka fara shaidawa kai kuma daga jikinka da a gane eh kai ba sai kai bayani ba kawai idan mutum da idan kawai ya san haukan mahaukacin nan ya fassaro a jikinka to abin da za a gaya wa mai hauka ya tashi yi aikin hauka sai aka ce annabi ne ya gaya ma kansa da kansa wala ilaha illallah da aka kenan a gurguje mu ja bakin mu mu yi zari kada mu farma darajar mutuncin iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in muna so lahirar mu tayi kyau duk wanda ya ja ya koya masa zagi annabi a lahira iya tsaye tsirara ba abin da zai ina masa ya gama shi ka maka aiki illa iya ga ga kace ga wanda ya koya maka ce to shikenan da kude kaga babu riba Allah ubangiji ya kire mu muna magana al-Imam Hakim ne sunansa Muhammad me yasa aka sa miki Muhammadu ana neman yayi albarka da albarkan Muhammadur Rasulullah shi kuma hakikin sunan babansa Abdullahi Abdullahi kuma sunan baban manzon Allah ne sai sallama shi kuma Abdullahi sunan nasa baban Muhammadu ne kenan sai ya zama gidan su hakimu ana yayin Muhammadu ne da Abdullahi da Muhammadu da Abdullahi Imam na hakim alkunya ta Abu Abdullahi ne saburi kamar da muka faɗa ya shiga kabari tun hijira shekara ɗari hudu da biyar. Imamin mu na uku wanda shi ma Muhammadu ne al'imamu Tirmidhi. Al'imamu a Tirmidhi yu hijira shekara ɗari biyu da saba'in da tara aka yi janazan al'imamu Tirmidhi. Al'imamu Tirmidhi sunansa Muhammad bunu Isa bunu Sura bunu Musa Abu Isa Tirmidhi. imam mutumin sunansa Muhammadu me yasa aka sa mai Tirmidhi Muhammadu saboda baban imam Tirmidhi na son ɗansa yayi albarka da albarkan Muhammadur Rasulullah wanda yake da kai bai da albarka na gaya maka shawari gare ka tun baka mutu ba tun bai mutu ba in abokantaka ne ku kunci ku kunci shine zaman lafiya na tabbatar ko a ilela gwabba fada bayi kusurwa karo fija gari gayya aka samu wanda ya goge a zagin iyayen mai martaba sarkin boki Allah ma ya sauwace malam ba za ka so ana ganin ku da jiwa da haka razana ran da fushin ya fada na fada a kansa kana jin ba za ka ji gar a lokacin sai ka jaji kace da ina zuwa amma bayi da tsara sai zakin manya yasa na fasuwa to malam abinda fada za ta yi maka shine fa kawai a kama ka da duka ko a daure ka ko kai ga ajali ka mutu amma fada ba ta da jahannama ba ta da jahil ba ta da lazza ba ta da sakara babu sa'ira babu hudama ba wailu ba gayyu ba shirkul hudud amma na tabbatar za ka guji abokin nan kada ya jiƙa maka ai to me za ka wa manzon Allah iyaye har yanzu baka daina cin abinci da shi ba wai baka daina zaman hira da shi ba wai masoyi ne to hatsarin ya fi hatsarin zaga ma kowa iyayensa ba iyayen da suke da darajar da ya maza da suke babu za ka kenan turmudi an mishi suna da sunan ma'aiki don yayi albarka imaminmu na hudu al'imamul baihaqi al'imamul baihaqi hijira shekara ɗari hudu da shekara hamsin da takwas aka yi janazarsa shi ma da aka aiki imamul baihaqi babansa sai ya sa ma ɗansa ɗaya daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda ɗan yayi menene ya yi albarka sai ya sa masa sunan albarka gaba ɗaya alaihi salatu wa salam imamu bayhaqi sunan shi ahmadu kuma a cikin injila ta nabiyullahi isa ruh alaihi salam sunan ma'aiki ahmadu kuma Allah ya kawo ta bakin annabi isa karara aya matsaru'a nabi mansuhi annabi isa ya ce bayan ya kira bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum da yaje yaje yaje da yaje wa mubashiran bi rasulin ya ji min ba'di yasmuhu ahmad ya tabbata annabi isa ya ga mutanensa sunan annabi da zo a bayansa ahmad ne kenan Ahmad ya tabbata sunan ma'aiki da nafsin Qur'ani kuma da wahayi abinda ake ce maqata'i subuti wanda la raiba fi to imamul baihaqi sunan shi Ahmad bin Husayn bin Ali bin Abdullah alkunya ta sa Abubakar al-Baihaqi sunan garin sa Baihaqu sai ake hada shi al-Baihaqi sunan garin Bukhara sunan garin Bukhari Bukhara ake ce masa al-Bukhariyu sunan garin Imamu Dabari Dabaristana ake ce at-Dabari sunan garin Imamu Dabarani Dabariya ake ce at-Dabarani yanzu kenan bai haƙi sunan yiwa ne Ahmad sunan baban shi ba Al-Husaini sunan kakan shi ba Ali to Ali kuma babansa sunansa Abdullahi Allahu akbar wannan kafara tana sanyi Allahu akbar kenan imamin mu na biyar al-imamun nasa'i ana karantawa bil nasbi imamun na nasa'i ana karantawa bil jarri imamun nisa'i duka an karanta ta al-imamun nasa'i hijira shekara 303 aka yi janazarsa 300 da uku kaga wanda muka lissafa nan kusan in ban da bai haƙi sauran da muka lissafa da hakim amma kamar imam bukhari imam tirmidhi duka ɗari biyu da ɗari biyu da ɗari biyu da hakimu kuma ɗari hudu da biyar bai haƙi ɗari hudu da hamsin da takwas nasa'i kuma ɗari uku da uku hijira yayi wa fati Allah ya ji kansa shi ma sunansa sunan annabi Muhammadu babansa ya sa masa sunansa Ahmadu imamun nasa'i sunansa Ahmad bunu Shu'ai bunu Ali بن سنان أبو عبد الرحمن النسائي إمام النسائي سنة ولي أحمد سنوى منظر الله صلى الله عليه وآله وسلم me yasa baban imamun nasa'i ya mar suna da sunan ma'aiki me yake nema ɗansa ya yi albarka ya tabbata kenan a gidansu imamun nasa'i sun yadda annabi na da albarka magabatinmu na shida al'imamu gudu maja wannan maluma da muke lissafi duka ni da ku mun tabbata su ne marawaitan sunna ba kaga yadda annabi da babansa suka tanka ne gidaje haka mai zagawa annabi iyaye da dukkan salo da dukkan tafiya ba abokin haɗaniya ba ba abokin haɗaniya balle wanda rana za ta baki ya murza leɓen bakinsa ya lankwasa shi ya ce maka annabi bai da albarka kuma ka ci gaba da ce eh da shi za ka tafi to muna maka albishir baƙaƙir san da za a je mahaɗa madaka makirɓa abin ba zai maka kyau watakila gare shi ya san me yake karɓa shi yasa kuma tun sai fi naka tashi kai kuma da ka doku a banza a arha a kyauta a kyauta jama'a musulmi ibn majaha hijira shekara 273 aka yi mene aka busuna shi 273 ibn majaha ya bar duniya sunansa muhammadu muhammad bin yazid bin maja da ya aiki ɗansa na farko a duniya sai ya yi koyi da imamul bukhari ya sa ma ɗansa abdullahi ya yi koyi da imamu al-hakim sunan ɗansa na fari abdullahi kenan ya zamanto abu abdullahi kenan shi kansa ibn maja sunansa muhammadu babansa yazidu kakansa maja amma kuma ɗansa na farko muhammad abdullahi ana masa alkunya da abu abdullahi ban sani ba ibn maja da ya sa ma ɗan suna abdullahi me yake nema ɗan yayi ne albarka ko rashin albarka ashe baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a itikadin gidan su Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qadwini ashe a itikadin su baban manzon Allah ne albarka kenan magabacin mu na bakwai al-Imam Abu Nu'aym al-Asbahani al-Imam Abu Na'im ko Abu Nu'aym hijira shekara 400 da shekara talatin ban kwana da duniya Allah ya ci kansa. Shi ma abu na ɗin sunan annabi ne babansa ya sa maza a san da aka haife shi. Sunansa Ahmad ne, bunu Abdullahi, bunu Ahmad, bunu Ishaqa al-Asfahani. Shi abu na ɗin sunansa Ahmad, sunan wa kenan? Sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sunan baban abu na'im abdullahi an yi takwara ma waye a gidansu abu na'im kenan baban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sunan baban baban abu na'im kuma ahmad ahmad kenan kakan da ya aiki baban abu na'im sunansa ahmad kaga suna ukun nan duka kai tsaye suna da alaka da sayyidul wara kanzul baraya sallallahu alaihi wa alihi sallama magabacin mu na takwas al-imam al-khatib al-baghdadi al-imam al-khatib al-baghdadi an yi janazar sa tun hijira shekara 400 da shekara 63 shi ma sai muka samu baban al-khatib al-baghdadi da aka haife shi ya ci ya zaba ma dan kowane suna sai yayi mu manzon Allah ta kwara yake sunan ɗan Ahmad. Wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di yasmuhu Ahmad. Kenan sunan Al-Khatibul Baghdadi Ali Ahmad Afwan Ahmad sunan babansa Ali Ahmad bin Ali bin Sabit bin Ahmad Abubakar al-Baghdadi. Ban sani ba baban al-khatibul baghdadi da ya sa maki ahmad me yake nema dan ya samu albarkan Ahmadu babba sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah magabacin mu na tara al-imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal imam ahli sunna wal jama'a Abu Abdullah Jibani al-imam Ahmad hijira shekara 241 hijiran wafatinsa da aka haife shi shi ma sai Allah ya kaddara baban Imam Ahmad sunansa Muhammadu sai yace sunan ɗansa kuma Ahmad da ake ce Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Imam Ahmad din kuma da ya samu ɗansa na farko a duniya namiji sai yace sunansa sunan baban Annabi Muhammad sai zama sunansa Abdullahi sai zama alkunya al-Imam Ahmad abu abdullahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ban sani ba ko za ku gaya min baban al-imamu ahmad bin muhammad bin hanbal da ya samu ɗa namiji sai ya sa masa ahmad yayi mawaye kafara wa annabi muhammadu shi kansa baban kuma shi ma kafaran manzo Allah ne sunansa muhammadu to shi kuma al-imamu ahmad din da ya samu ɗa sai yake sunan ɗansa Abdullahi sunan baban da ya haifi Sayyidul Wara alayhi salatu wa salam. Jama'ar musulmi Al-Imam Ahmad fa a ran da ya bar duniya ran da aka busna shi a Bagdada abinda abokan nazarinsa suka faɗa abokan cikin sanatin lawan hadisi suka faɗa irin su al'imamu al'afizu abu zur'atar razi da ire-irensa suka ce a kwanyan wannan mamacin ya haddaci sunnar annabi muhammadu sallama bainal aqwali wal af'ali wat taqriri yati ya haddace hadisi ɗai ɗaya ɗai ɗaya miliyan ɗaya wato dubu sau dubu da dubu ɗari uku. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mutum ɗaya daga memorinsa zuwa bluetooth ɗinsa zuwa disket ɗinsa ya killace aiki da magana da abin da Allah bai rana ba har dubu sau dubu da dubu ɗari uku alaga ta mara. Shi kaɗansa kuma jikan manzon Allah ne bisa tabbas an bi an bi an bi an bi an bi ya je sai da ya haɗa da mahaifan nana Fatima Zahara radiyallahu anha wa ardaha wa alaiha salam. Al-Imam Ahmad shine magabacin mu na tara magabacin mu na goma al-Imam Shafi'i malamin Imam Ahmad shi ma Muhammadu ne shi ma da baban sai ai dai sai yayi kwadayin yayi kwara wa annabin da halitta ba kamar sa yanzu kenan al-Imam Shafi'i hijira shekara 204 ya bar duniya 204 ya bar duniya sharifi ne shi ma an bi an bi an bi an samu shariful sharifil asali shariful asali yadda imam ahmad ya tabbata sharifi shi ma al imam shafi'i ya tabbata sharifi ita na saba ba ƙarya ba ce bi ake wani ya tare ni mun je maulidi wani gari ina magana wa'annan gwaraza na ce jikokin annabi ne yace da ya ba su kama da shi nace to zauna mu yi ta yanzu dalla dalla eh ai magana daga Allah sama kowa tsaye za a yi ta washin suwaki a karuwa eh na kato gara a zauna nake masa yanzu kai an ce maka dan adam ne ba kai kuma ban taba jin ka ka ka tsare ta ba ka tambayi umman ka ta aure annabi adamu ka taba ji umman ka ta ga annabi adamu zo gidan baban ka aka haife ya ce a'a yace annabi adamu ya gama zamanin sa kakanka na bakwai ma an yi shi ne sai aka yi ka zama dan sa eh shi ne to yanda kai ka zama dan annabi adam silsila ne wani ya aifi wani wannan wani ya aifi wani gashi ga ka kai a dunkule dan guntu annabi adam kuma zira'i zira'i 40 ne tsawon to ina na ga tsayin na baban ka ya kai daban da baban na gabe to anan dai ba a ja dogon lokaci ba ya fahimci yadda aka dosa yake to da shi ya zaka wanda to yau ka sani sai an jima kar kar kar a ce maka wani jiga nan ku ji ka annabi kuma baki kili malam malam aure da aikuwa aure da aikuwa sai kai ga mijin annabi adamu ba abin da yake kenan ba abin da ya kai ka kenan wani babanka babansa wani shi baban babansa wani da haka ne baka ji ka zama dan adam din ko ka yi kama da shi ko ku babbanta a sura da sifa kana nan dai a ɗansa kuma sunan annabi adamu babanka ko ka yadda ko baka yadda ba abul fajari fadaka al-imam shafi'i muke ce shariki ne jinin ma'aiki sunan shi muhammad bin idris hijira shekara ɗari biyu da hudu shafi'i ya bar duniya al-imam shafi'i kuma da ya samu ɗansa na farko a duniya namiji sai ce sunan baban manzan mai sunan baban ma'aiki abdullahi al-Imam Shafi'i sunan nasa na farko Abdullahi ake mismis alkunya da Abu Abdullahi Shafi'i al-Makki magabacin mu na goma sha ɗaya al-Imam Tabari mai tafsirin Jami'ul Bayani an tawili ayil Qur'an an tawili ayil Qur'an shi ma Tabari da aka haife shi babansa ya murna sai ya sa masa suna Muhammadu. Ban sani ba ko kuna biye da ni kun gane inda muka dosa ne, wai muna so mu ce ba makiyin annabi ya daba a kan, ya aikin ba. An riga an so annabi, an mata kwarori, an mata kwarori, kai ne ko ce makiyin ne shi ne yanzu ya yi kwantai. kaji muna bi ne gida-gida na gogaggun maluma sai muka samu kowa daga Muhammadu sai Ahmadu daga Muhammadu sai Ahmadu baban kowa kuma daga Muhammadu ko Ahmadu ko Abdullahi dan kowa na farko farko ko Abdullahi ko Muhammadu me makiyin annabi zai tsiri ba babu babu har ta gaskiya Muhammad ibn Jarir ne tabari hijira shekara 310 ya bar wannan dandamalin duniya akai janazarsa shi sunansa Muhammad bin Jarir at-Tabari saboda mutumin Tabaristan mun ce hijira shekara ɗari uku da goma ya bar duniya al-Imam at-Tabari haka ne me yasa aka sa shi Muhammadu ana neman yayi albarka kuma yayi nace dabari tafsirinsa guda ɗayan nan kawai shi ne ka tara takardun a gaba ka kalle su kawai wajen mujallaji talatin a bugun inji an tattakura rubutun ya tashi a mujallaji juzu'i talatin tafsiri ɗaya na irin su kuma tsakura ya yi daga abin da ya sani ya san mana a takarda bai albarka ba don haka jama'a musulmi الإمام الطبري محمد بن جرير أبو جعفر الطبري هجرة شكرا إليك دقوما Mintocinmu sun ɗauko ƙarewa gaban da muke da yanzu muna kan magabaci na nawa ne na yawwa to shi kenan muna kan magabaci na goma sha ɗaya shine wane al-imamu at-tabari to sai kuma mu tuna mu tuna abinda al-imamu ahmad ya gwada mu duniya imamu ahmad shi kuma gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hannu kan hannu hannu kan hannu gashin ya faro tun daga hannun sayyidi Anas dan Maliki ne sayyidu quddamin rasuli sallallahu alaihi wasallama yazo hannun wannan yazo hannun wannan har kuma gashin manzo yazo hannun al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dan Imam Ahmad ne suna Abdullahi da ake masa alkunya Abu Abdullahi al-Baghdadi yace na ga babana da gashin kakansa yana sawa a tafin hannunsa yana tsotsotsewa haka wato abinda ake ce ma sumba da balarabiyar yare abinda ake ce ma kis da harshen aro baturiyar haka yake tsotsa gashi yana dan yana kallo baban kafin ya bada karatu na tsotsan gashin kan da ya fi shekara ɗaruruwa rabon da gashin akan manzon Allah amma ajmamu Ahmad har yanzu yana da yaƙini in ya tsotsa akwai ne a jiki Allahu akbar yace wata ran kuma sai baba na yi rigingine sai ya kwantar da gashin annabin a marfin idonsa rannan kuma baki za a yi ba ana gaya ma ido ne su idan duna sun yi baki ba an ce ido maki bako ba ashe ƙarya ke ido bakon abu wanda ba a koransa an ya yayi jingine ya bar gashin ya jingina a kan idonsa dan yace na san gaya haka yace ranar sai na samu ya daga gashin ba ciki ki ba sun ba kenan kuma ba ya kwanta ka a ruwa na ebo mar ya kada ya kada ya kada da ya tsama gashin sai na ga ya sha ruwa sai ka ji Allahu akbar Allahu Akbar labbaika ya Rasulullah da ya jahili ta wanda baba ka kada gashi ka cire ka sha menene yace ina samun warkewa la hawla wala quwwata gashi in ya kada ya sha ya huta a zamanin sai paracetamol haka ne sai duk dai tafiyan ko kuma a rubuta mutum allura a ce allura talatin ya kace zanna bukar malam sari duk wanda aka guda shi ta ai yawo amma sai mama Ahmad gakin gakin gakin kan kakansa shine shine likitansa da ya kada a ruwa tsamin ka Allah sai ya fitar da lalura darajar wane Muhammadur Rasulullah Al'imam Muhammad mai hadisi miliyan ɗaya da dubu ɗari uku na neman albarkan gashi, gashin da an jima da askewa, kai wata sunna ka sani da za ka mai da annabi abin zagi, abin kushewa, wai a kiyama wai ta sarfa yake yi. Yanzu mutumin da yake annabi yana cikin nafi-nafi, kuma har ma mutum ya je ya zanna, wai ya ba shi aron kunnuwa, wai zai gaya mara addini. Me zai gaya maka? in ba annabi a tafiya me za ka ɗauka in dai manzon Allah yake wai a matsayinsa nafsi nafsi to me wannan magana inda akwai shara musulunci ba zai kwana iya numfashi ba dan zagi ne kaskantar da mazala ne shi kuma annabi zagin sa dama hukuncin ai kisa ne wajen saba ko me zagin ya tuma a hukumance sai an kashe amma mutum ya zagi Allah Allah ya ce a tambaye shi ne tuba kwana uku a bashi amma masoyin Allah mafi girma in ana kira musulunci ta ta malam kake mutum za to yanzu kuma zaki annabi ya zama har mota ake hawa da ka iya zagin annabi yanzu aka ba ce maka dokta a cikin akar makallar to da jama'a musulmi wannan shi ne aikin zawiyan nan an karar da tunatar da mutane matsayin halittar da babu kamanta gobe kuma inda aron rai kuma za mu dora har kuma mu je dai zuwa yadda za mu tsaya Allah ya sa mu yi karɓar a kan makalla minti nawa ne fatiha ma salatul fati ko ya hauro da niyoyinsa a mun samu labarin rasuwar mata alhaji yusufu dan alhaji usmanu mai shuga wanda suka fara ba ma babanmu aron wannan fili yake yin gwaza har ya zama kuma da nabu islamiyya suka ba mu aro muna taron maulidi da tafsir da Allah ya ba mu wancan filin tukuna muka yi musaye da su kamar da ku sani suka bar mana nan to dan Alhaji Usmanu Yusufu iyalin da ta rasu ɗazu karfe biyu da rabi an sallace ta da haka muna ta'aziyya wa shi baban mu Alhaji Usmanu mai shuga Allah ya ji kanta muna ta'aziyya ma iyayen matan kuma su alaji Ahmadu Rufa iyayen mu kalai dan kawu iyayen mu Allah ya ba su hakuri Allah ya kai mata Allah ya kai mana Allah ya damu aljanna Fatiha ma salatul Fatiha marra marra بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيقول إن شاء الله